أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وسيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشكبك تسليم كما أراه أيمكن توكل رمضان هجرة المعيش عليه الصلاة والسلام شكرا كثيرا لك za mu ci gaba daga inda gidan baki ya ja a wannan tafiye da suke gabatarwa a kofar fada a nan gabatar da hannu assalamu alaikum wa rahmatullah والذين آمنوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم عدم لك كل شيء إذا أكثر من فصل to za a samu mutane kirki a wancan rikici da ya gabata hayaniyar samiri akwai waɗanda suke musharaka tare da shi suka goyi bayan shi sannan kuma akwai waɗanda ba su goyi bayan shi ba sannan kowa ne ni bayani ga shigowar annabi haruna cikin lamarin da hukuntarsa da ya bayar aka dawo kan samiri shi ma da abin da ya wakana gare shi aka dawo kuma kan waɗanda suka bauta wa wannan sunnatan maraki aka faɗi hukuncin sai aka dawo kan kuma waɗanda su ba su faɗa ciki ba da waɗanda suka fada ciki amma daga baya suka yi nadama suka kalla to saboda haka ne ba dukkan su bane suke tare da samiri a wannan kishi a wannan ba suke yi gabata ba duka bane suke tare da shi da suka ce lan nabraha alayhi atina hatta yarji'a ilaina musa wannan ba dukkan su bane akwai wasu waɗanda ko da kaɗan ne suna tare da annabi haruna alaihi salatu wasalam sun gamsu da abin da ya faɗa wa inna rabbakum arrahman fattabi'uni wa ati'u amri cewa wannan ba abin bauta bane abin bautan ubangijin ku shine arrahman wa akan wa'annan ne Allah yake magana a kai والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها min ba'daha wa aslahu yake waɗanda suka aikata munanan ayyuka haka ce sayyi'a sayyi'at shine daga sa'a ya shine ne galibin sa a qur'ani ana itlaqin sa ga zunubi wanda yake ba babba ba karamin zunubi as-sayyi'at kenan munanan ayyuka waɗanda ba su kai haƙƙin ka ba kira ba amma wani lokaci saboda tsara'ini sukan iya zuwa da ma'ana na manya-manyan kaba'ira domin haka ne a nan ya shigo da kalima ta asayyati wallazina amilu sayyiati thumma tabu min ba'daha wa aslahu wadanda suka aikata munanan aiki cikin wanda suka gamsu da wancan ijilin abin bauta ne daga baya suka gane ƙarya ne suka tuba suka gyara ayyukan inna rabbaka min ba'daha da ghafurur rahim bayan wannan kuwa ubangijinka ya kasance ne yawan gafara ne ya kasance ne yawan jin kai ne a nan ya faɗi tuba ya faɗi gyaran hali kuma saboda a koyaushe tuba na da sharuɗa idan ka tuba to ba za ka dawo ka kuma aikata wannan aikin da ka aikata mummuna ba saboda haka yake wanda zai da amin sayyi'ati summa tabu summa tabu min ba'diha wa amanu wa amanu summa tabu min ba'diha wa amanu bayan sun tuba sannan kuma sai suka zo suka yi imani saboda wancan tuba da suka yi ya raba su da bauta ko asidar mayar da ijibin ya zamanto a bauta sannan kuma dawowarsu cikin imani sabodan kamar da za ta kai Allah subhanahu ta'ala yana cewa innal munafiqina fi darki al-asfali min an-nar wa lan tajid lahum nasira إلى الذين تابوا وعقله واعتصموا بالله وأخلصوا دينه لله cewa tuba ana gina ta kan wasu abubuwa wa aslahu wa atasabu billahi wa akhlasu dinahum lillahi in ka tuba zaka gyara barnan da kai barnan da wancan zunubin da janyo ta hanyar rashin kuma yin sannan kuma zaka yi riko da Allah ruku da Allah cewa koyaushe kana roƙon Allah a taufiƙi koyaushe kana roƙon Allah a asirafan mutaki cewa Allah ka shirye mu Allah ka ɗaura mu kan hanya daidai sannan kuma wannan tuban da kai zai kasance ka keɓanta ka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine wa akhlasu dinahum lillahi kenan to shine Allah yake أولئك مع المؤمنين وسوف الإسلام المؤمنين أجرا عظيما لكن عند الله سبحانه وتعالى كسوى إن الذين يكتبون ما بينا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الدائمون إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا أقول في توبة أنا أنا كم أنت متى شرطة ba kawai shi kenan idan ka tuba ya yi ba da farko ka yi nadama don ma ne ka aikata wannan aiki na biyunsa kuma wannan tuba ba za ka kuma dawowa ka aikata wannan mummunan abu ba tsawon rayuwarka gaba ɗaya sannan kuma take wannan abin da kake daga lokacin da ka tuba ka rabu da abin kenan gaba ɗaya to shine anan yace inna rabbaka min ba'daha la ghafurur rahim bayan sun bar su da kuma sabanta imanin su lalle ne ubangijinka mai yawan gafara ne mai jin kai ne wayannan duka suna cikin abin da annabi Musa alaihi salatu wa salam ya faɗa a gurin daga cikin malaman tafsiri ma'anar wannan kuwa shine a qala rabbi kulli wa bi aqi wa ajtilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin wannan kala din da ya fada ya shigo innal ladina tafaddal ijla sayyidatun ghadabun min rabbihim wa jillatun hayati dunya wa kadhalika najzil mursalin haka wannan kala ya shigo wanda fi amin sayyati kuma sabun ba'daha wa amanu inna rabbaka min ba'daha la ghafurur rahim ma'ana duka annabi Musa ne ya fada wasu kuma suka ce a قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك wa an ta arhamur rahimina anan ne maganan annabi Musa ya kare innal ladina tafadu ila sayladuhum wa tafadun rabbihim dinnan wannan maganan Allah ne kai tsaye yana gaya wa manzon Allah cewa ga hukuncin wa'inda suka mayar da ijibin abin bauta ga kuma hukuncin wa'inda suka tuba daga cikinsu domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake inna rabbaka inna rabbaka min ba'di hada ghafurur rahim wannan dalili dalili ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan kauli ne duk na malaman tafsiri kenan wasu suka ce kuma illa alladhina tafadu ijla aya ta farko ta shigo cikin maqulul qawlin annabi Musa amma wanda bin al-sayyi'ati dinnan wannan kuma magana Allah ne zuwa da manzon Allah wannan tauhidi ne guda uku na malaman tafsir na'am
ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون
ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin cewa annabi Musa alaihi salatu wa salam da fitinsa ya zo karshe aka yi fitin din komai da komai sai ya waiwayi inda inda ya yi wurgi ko ya jifa da waɗancan alluna sai ya ɗauko su kalima ta wafi nuskatiha ɗaya daga cikin ma'anoninta yana nuna mana cewa wayancan allunan da ya je farkon kaskare wannan kalma tana nuna mana wannan allunan da suka kaskare sai ya kofi ya kofi ilmin muka da sajisi da ma'arifi da ke cikin wannan alluna karyayyu din ya koko su cikin wasu alluna sajisi wannan kalima ta nuska din yana nuna ya nuna kenan wufi nuskatiha sugar cikin abin da aka kafo daga wa'ancan alluna karyayyi bayan an an jefar da su zuwa wasu alluna sabbi akwai shiriya akwai rahama amma wannan nau'i na shiriya da rahama din billazina hum bi rabbihim yarhabuna ba ga kowa ba saboda haka ne a nan sakata da ya zo a nan ba ya zo da ma'anarsa na asali ne don ba a cewa a larabci sakatar gadab ba a faɗan wannan sai dai a ce sakata zaidu takallama zaidu summa sakata zaidu ya yi magana sannan sai ya rufe bakin sai ya yi shi hukuti din hukuti sukuti ɗin ana dangantawa ga ayanu ne ba a dangantawa ga ma'ani to saboda haka ne a nan malaman balaga suke cewa cikin sakatan nan akwai isti'ara isti'aratu tasrifiyya idan aka ce isti'aratu tasrifiyya to shine a ɗauko kalima mushtaqqa sai a bata wata ma'ana daban misali suna cewa anan kushukka min kushukka min sukuti bi ma'ana inhai ko bi ma'ana intihai sakata bi ma'ana bi ma'ana intaha ala sabili isti'arati tasrifiyyatin taba'iyyatin suna cewa istiara ce tasrihiyya tab'iyya ma'anar wannan wannan sakata din ba sakatan da muka sani bane cewa sakata zaidu zaidu yana magana yayin shi ba irin wannan bane ba shi bane sakata ne wanda sakata aka dauko daga sukuti masdari dake idan masdari ma'anansa ya bambanta to a wannan lokaci ma'anan fi'ili da dukkan mustaqati da aka dauko daga wannan mazari din sai sai bambanta domin haka karka dogara da ko ka ko ka jingina ga a ma'anar kalma a fi'ili babin sa ko mudari ko amru ko ismul fa'il ko ismul maf'ul ka dogara da ma'anar masdarin da aka dauko misalin wannan shine suna nan da yawa a larabci in kana dogara da asalin lafazi to ka samu kuskure wajen fassara kalmomin larabci ka dogara da masdari inda aka dauko wannan kalma din misalin wannan Allah subhanahu wataala yana cewa afa ghayra dinillahi yabghuna ko tabghuna ko ko akwai wa yabghuna fil ardi da khairil haqqi anan yabghuna can ma yabghuna lafazin da ya kowanne fil zari amma ma'anan su daban-daban ne nan afa ghayra dinillahi tabghuna fi'ili ne aka ɗauko shi daga mazdari buguya shine neman abu ruwa a jallo kenan shine buguya sannan kuma can kuma wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqqi nan kuma fi'il mudari an ɗauko shi ne daga fi'ili daga mazdari al-baghy al-baghy danniya da cuta da zalunci al-buguya neman abu ruwa a jallo saboda haka ganin wannan fi'ilin a fagaira dini lahi ya buguna an ɗauko shi daga buguya sai ba da ma'anan nema wancan wa ya buguna fil ardi bi ghairi al an ɗauko shi min al baghi sai ba da ma'anan danniya da zalunci da barna a doron kasa to kamar haka ne idan ka ce sakata a nan to a ina aka ɗauko an ɗauko daga kututi kututi nan wanne irin ma'ana ne da shi akwai kututi ma'anarsa kawo abu ƙarshe akwai kututi ma'anarsa shi ne yin shi to wannan sakata ɗin an ɗauko ta ne daga kututi wanda ma'anarsa ƙarshen abu ba a ɗauko daga kututi wanda ma'anarsa yin shiru yayin da ake magana ba wannan shi suke nufi da isti'aratun tabi'iyyatun tabi'iyya sannan dukkan isti'ara dukkan isti'ara tabi'iyya a gun malaman balaga qarilat tamakaniyya ce qarilat tamakaniyya ce ma'anar wannan idan ka ga dama zaka bar wannan layi sai ka ce shubbiha al-ghadab bil insani thumma fudifa waji'a bi shay'in min dawazihi على سبيل استعارة المكنية المرشحة كابر وانترباية أنا دعت إذا الغضب fushi ya yi shuru ba zai yi fushi ya yi shuru ba fushi baya magana ba zai yi shuru saboda haka wani mutum ne ya yi shuru din fushin an shabbaha shi da wannan mutumin ne aka shabbaha shi da wannan mutumin fushin ya zama to mushabbaha wannan mutumin ne yin fushin sai ya zama so mu shabba gobe ya zama to asalinsa al-ghadabu kal insani ko kace al-ghadabu kal ghadibi kace haka anan kal ghadabi kal ghadibi kal insani ya zama mushabbahu bihi al-kafin adat sai ka cire adat adat shi kafin sai ka cire mushabbahu bihi sai ka bar ghadabu din kace walamma sakata an musa al-ghadab to yaya za a gane cewa wannan ghadab din an shabbaha da wani mutum me zai nuna wannan tashbihi abinda zai nuna wannan tashbihi shine sakata din ganin cewa al-ghadab fushi baya yin shi to wannan zai sa a gane a ce wannan fushin an shabbaha shi da wani mutum ne iya yin fushi wannan shi ake cewa karina sannan abin da yasa aka ce murashaha tarshihi a nan kasancewa wannan karinar da aka kawo ta yi daidai ne mula'ima ce ga mushabbahu ba mula'ima ba ce ga mushabbahu idan karina ta zo ta daidai da mushabbahu bihi ana cewa tarshihi idan ya zo daidai da mushabba ana cewa tadrifi idan bai zo daidai da mushabba ba bai zo daidai da mushabba ba ana cewa tadrifi to domin haka ne idan larabci ya shiga cikin ilimin balaga isti'arati tasriha tasrihiyya tabi'iyya makaniya idan baka san karshihi da tajridi da tasiri ba ba za ka iya fito da magana ka ce ga yadda magana take ba duka wannan abin da ake so a nuna shine ana so a nuna cewa ƙarshen fushin annabi Musa ya cike ƙarshen fushin annabi Musa inda da wannan ibarar ba ba za a gane yanayi ko kuma yadda annabi su Musa ya yi fushi ko fushin da ya zo ya yanke ba. To saboda haka wani lokaci za ka ga ana shabbaha ana shabbaha wani abu wanda ba mutum ba ga mutum. Misali inda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana yake cewa takadu tabayyanu min al-khayri kullama utiya fiha qawmun ta'alabu khazanatuha alladhi atiku nabi qalu bala qad ja'ana nabi nan takadu tabayyanu min al-khayri ana magana jahannama jahannama ne aka shabbaha ta wani mutum mai fushi wanda an yi shi laifi yana cike yana kuɗe da ƙoƙarin yin fansa ya haɗu da wanda ya yi shige shi ya yi fansa ya yi istiƙani sai aka shabba a jahannaman da wannan ruwa a jallo yana neman wanda ya yi ya kule ya cike da kashi jijiyoyin da dukkan fito sai aka shabba a jahannama da wannan a nan takadu kamar yadda ne da aiki kamar mutum ne wanda ka ce zai kashe saboda tsanani to haka jahannamin ta kasance a kusurciya ko kusurciya a nan duk sifofi ne na mutum sai aka shabba a jahannama da waɗannan dan ne in ba da wannan ba ne ba za ka taɓa fahimta ba a ce ma jahannama ta yi saboda ka san fushin mutum ka san yadda yake yi ka sani sai aka shabba fushin jahannama da fushin abin da kai ka sani kakan iya gane kamar wannan ne anan wadan ma saka ta abu kalmazam kenan da fushin annabi Musa ya yi ya zo karshe shi ne a kazan alwaha jawabin na damma sai ya ɗau waɗannan alluna ma'ana waɗansu waɗannan azuna ɗin karyayyi da ya watsi da su sun san ƙarfi irin na annabta da ya yurgi da waɗannan azuna su suka fashe da ya ɗauki waɗannan karyayyu sai ya kwafo ya kwafi ilimin da ke ciki cikin wasu alluna sabbi wannan shi ne ya ce musilu a jihadin ba asalin waɗancan allunan ba nisar waɗancan alluna sabbin alluna waɗanda aka kuma abin da ke cikin waɗancan alluna karyayyu zuwa ciki a wannan hudan wa rahmat akwai shari'a akwai kuma rahama saboda idan aka ce nisla a larabci yakan iya zuwa sunan kwafi ana kallon misali ana kusan abin da ke cikin wani haƙƙi ko wanda ana cewa nisla sannan kuma littafin kansa wanda aka koko abin da ke cikin wancan littafin wannan ma'ana ce da shi nisa wannan ma'ana ce da shi nisa to ganin wannan ne malamai suka ce wancan alluna waɗanda aka yi yi da su sun karce aka koko din ne cikin wasu alluna sarki to ilmin da ke cikin wayannan alluna sarki din cikin su hudan wa rahmatu akwai shari'a akwai rahama a nan da ya ce wa sun tafi hakudan dinnan shari'a hawa hawa hawa hawa ne kamar yadda wa rahmatu rahama hawa hawa ne domin haka ne za ka ga cewa mutum akwai musulmi akwai musulmi mumini sannan kuma akwai musulmi mumini musulmi in aka ce mana nan gaba ɗayan mu musulmai ne haka ne amma baya nufin dukkan mu dukan irin musulunci ɗaya misali abin da wani a cikin nan namu ya bar haramun ne ya haƙura ya bari wani ba zai iya haƙura ya bari ba abin da wani yake wajibi ne ya aikata wani ya san wajibi ne ba zai aikata ba wani ma cikin nan namu abu makuruhi ma zai iya ai makuruhi ne ya bari wani kuma zai ci ai ba a ce haramun ba makuruhi aka ce zai aikata saboda haka musulunci suna ya kama in aka ce wani nan musulmai aka tattare su gaba ɗaya a makamu islami to baya ne irin musulunci ɗaya ne kamar yadda in aka tara masu kuɗi aka ce wani nan dukkan dukkan su masu kuɗi ne baya cikin adadin kuɗin da suka mallaka kai saboda haka ne a cewa mutum mai kuɗi an kulle ne kuɗi wani yana da dubu goma ma yana ji shi ne saboda tun da yake ma bai taɓa mallakan naira ɗari biyar nasa ba a yau aka ji ya samu dubu goma za a iya kira shi mai kuɗi saboda haka wani kuma da kuɗi yana da naira dubu ashirin ne kaɗai abin da ya mallaka wani dubu ɗari wani miliyan ɗaya wani kuwa in ka zo da mutum da ya mallaki miliyan ɗari na talaka ne a wajen sa talaka ne a wajen sa wanda ya mallaki miliyan ɗari haka na harkokin sun ciye aka ce ma musulmi to ire-iren ku musulmai to kuna nan kala-kala ya fi wani wani ya fi ka sannan cikin ku in wani ya zame ya ci gaba ya samu tsoronai ne ya shigo cikin imani ya shigo su gaba daya ya bar ku a baya ya fita a cikin wayan da ake ce wa musulmai ya dawo cikin wayan da ake ce wa musulmai yanzu dukan hukuma a kokarin safari ya samu promotion ya bar ku to da ya shigo cikin wayan da ake ce wa musulmai kuma zai zo ya sanar da su ma musulmai iri iri ne kala kala kala kala wani ya ce wani haka haka nan idan tafiyarsa ta kai tafiya ibada ta tafi ibada zai zaro cikin mummunan ya dawo cikin waɗanda ake cewa mummunai madaman aslama wata haku lillahi wa huwa muslim ko wa man yuslim wata haku ila lahi wa huwa muslim wa min zurriyyati muslimun ya shigo cikin wannan kenan ma'ana shi ya take madaman lisani ya baro mu da can a baya in an ce mishi mumini ma an yi shi shigo shi bai amayar da shi baya to cikin waɗanda ya shigar mummunai din ya shiga cikin su ma sai salon iri iri kala kala haka ake ta tafiya shi ne ake cewa manazili da makamai ba sa taɓa karewa za ka yi ta ibada kana ci gaba ana ma kuɗi kana ƙara kusanci da Allah kana ƙara kusanci da manzo Allah ba za ka kure makamai na kusanci da Allah makamai na kusanci da manzo Allah ba har ka shiga cikin kabarin in ka je lahira kuma ka yi nadama a haka za ka tarar da wasu sun tsere maka sai da kana ji kai musulmi ne ka ka baro cikin yanzu kai musulmi ne wani yana ma kallon kamar kafiri kafiri kana ganin ma kai ba ma musulmi ba ne yanayin irin kusancinsa da Allah subhanahu ta'ala kusancinsa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to saboda haka ne anan Allah subhanahu ta'ala da yake wa fi nuskatiha hudan wa rahmatun din hudan din jinsi ne suna ya kama wa rahmatun rahman nan jinsi ne suna ya kama to domin haka ne ya sassafe su yace lillazina hum li rabbihim yarhabun lillazina hum li rabbihim yarhabun wannan shiriyar da wannan rahama ana magana na wasu ne wanda masu masu goron ubangijinsu waɗanda ubangijinsu yana da kwarjini a cikin zuciyarsu idan aka ce Allah gaban tatuwa yake in aka kama sunan Allah gaban su yana faduwa in aka kama sunan Allah sai kunya ta rike sanin kowa ne ba kowane musulmi ne yake haka wani ba ma ruwan sa ana la ilaha illallah ma ba ma wani ana la ilaha illallah zai shiga jallaba bai san halin da yake sunan Allah aka kama ana cewa Allah sai gaban su ya faɗi ko ya yi tuntuɓe to irin wa'annan cikin nuskar nuskar da aka kafo daga karyayyun wa'ancan alluna kamar yadda na bayyana muku fahimtar wasu malaman tafsiri to akwai shiriya da rahama amma ga wa'annan mutane waɗanda Allah yake da kwanci a cikin zukatansu da wannan ne da yawa iyayen musufa yake kafa hujja cewa cikin wayannan alluna an rubuta wasu ilmuka ne na ma'arifa na sanin Allah wanda wanda suke da wannan makami na gudu ko rahab dinnan to su ne kadai suka iya fahimtar ilmin muka da abubuwa masu zurfi waɗanda aka kafafa cikin waɗannan alluna masu ƙarfi to shi yasa anan yace idan rahmatun lil ladina lil ladina hum bi rabbihim yarhabun asalinsa lil ladina hum yarhabun rabbahum wanda bi rabbihim annan jarun wa majrurun lam tin ta'diya fi mafulun bihi ne yarhabuna sai aka gabatar saboda menene ana son yarhabuna din da so karshen aya bil kafila ake cewa irin sa ne in kuntum ya ta'abuna asalinsa in kuntu ta abu na ruya ruya din makuru jiki ne na ta abu sai aka kaddamar da makuru da aka kaddamar sai aka kawo lam ba za'ida ba lam ta ta'adiya aka ta ba za'ida ba ce haka na anan billazina hum yarhabuna rabbahum rabbahum in makuru jiki ne yarhabuna sai aka gabatar aka kawo lam ta ta'adiya aka zo aka saka ya zama so ya rabbihi ya rabbuna
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته bayan haka sai tambayi sai tambaya na farko yana cewa ala shi a ƙwani ya san cewa ni na harkar jadi amma in ya zo yana zuwa ne abu ni sai lamurta sai ka tambayi a wani jikin mai tambaya ya ce ya san cewa ni harkar jadi amma ƙwani ko zama yana zuwa ne abu to wannan namun da ya za a yi kusurci
amma shi ne tambayar ne ya sani nan ba zuci da wani hauka dole da yin tafiye ba fatawa ba ne na nahau ake yi a nan muna da halka ta nahau a zaune rubutu khalifa to ya dinga zuwa can yana karanta na wannan tambayar da yake yana nuna shi ko ma kamata yi wannan tambayar eh saboda a yanayin mustawarsa a nan duk wanda yake da mustawa na nahau wanda ya ci ko yake da haƙƙi ne tambaya irin wannan to bai kamata a iya yi tambaya irin wannan abin da shi yake yi wai in har mujabi ne an ce min qabl min alqur'ani kuma akan ya samu min qabl lillahi al'amru min qabl wa min ba'd lalle ba a ce min qabl wa min ba'd ba shi ne tambayar nasa shi ne abin da yake nufi to an sa a nan shi ne qabru da ba'd suna da halayya suna da halayya iri akwai lokacin da ake nufi biyari ana niyyar ana ana niyyar rubabu yayi a lokacin da za mu yayi ba a niyyar rubabu yayi a kuma lokacin da suke zuwa zamzaman zaman zaman zaman kansu kenan to saboda haka a duk lokacin da kai bina'in kabudu da ba'a da akawati kai niyyar rubabu yayi to a wannan lokaci to zai zama to mafini ala samu zai zama musulmi a gaskan kenan amma lokacin da ba ka yi niyyar wannan ba a wannan lokaci ba za ka yi gida ba sama shi ne wani Allah ta bada ta ala yake cewa lillahi al'amru min qablu wa min ba'd kenan shi ne yake ba da yake cewa wadurun bina'an a wadurun bina'an ghayru min ajin ma lahu udifa nawiyan ma'un ma'a صبر أظن صبر كغير بعد وحسب أول وجود والجهاد عند الوعد معنى صبر ده بعد ده الجهاد الفتية ده كلمة ده أكي في معاد سنة ده إلم إرادة وضم بناء غير إن أجنت ما له جيفا إن كثير مضاف إليه مثالي lillahi al'amru min qabl asalinta lillahi al'amru min qabl da galabat wa min ba'd wa min ba'd da galabat min qabl da galabat qabl mudaf al galabat mudaf ilayhi min ba'd da galabat ba'd mudaf al galabat mudaf ilayhi mudaf ilayhi sai ka shirye ka shirye mudaf ilayhi ko ya zama to sai ka dauke wannan jarra na mutum ka gina ka gina kaburu da batin a damma ma'ana gina shi a damma ya zama to ko yaushe damma ne wannan haƙun zafin baya tafi sai zama min kaburu wa min ba'ad shi kenan wannan shi ne irani saboda haka a gaban idan kana da tambayar na au ka rubuta ko ka je zawiyar kalifa ku yi da muke alfiya da yake yi wannan na yau ɗin an an sama don gobe ka wuce da ba za a samu ka shi a nan ba.
na mai tambaya na gaba yana cewa wai ya halatta arni ya gina musulmi misal masallaci musulmi su ga cutar arni idan ya gina masallaci ya halatta musulmi su ga masallaci eh idan ya gina masallaci ba ya halatta musulmi su ga cutar
ba sanin kowa ne shi za a shigar da kafiri arne cikin damurbukan musulmai Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa la tattakidu al-yahuda wan nasara awliya la yattakidu la yattakidu la yattakidu al-mu'minuna al-kafirina awliya min dunillah la tattakidu jidalatan min dunillah ana so musulmai su yi hulɗar su na addini ya tsakanin ku ne kawai saboda haka me ya kai ka ga ka kira arne ya gina maka masallaci me ya kai ka Eh? in ba ka da masallaci shi sallah a kofar gidanka ko cikin gidanka mana a ce arne ne gina ma masallaci ki kuma za ka zo kai sallah saboda haka a musulunci kwata kwata ba a yarda harkokin addini a shigo da arna kafirai waɗanda ba musulmai bane a shigar da su cikin harkokin addini su koma hannu musulunci bai yarda da wannan ba me yin haka ma musulunci na tuhumarsa da munafurci ne munafiki ne ba muminin gaskiya bane to saboda haka ka nemo musulmi ɗan uwanka ya zo ya gina wannan masallacin ba ka samu ba ka yi sallar ka a ko ina ko ina ka zo ka yi sallar ka ba a yadda da wannan ba sannan shi kafirin kuma in ya gina masallaci ba yi da lada a ciki saboda sharaɗin lada shi ne imani ba shi da imani kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya bayyana la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha alladhi yunfiqu malahu ri'a an-nasi sai ce wala yu'minu billahi wal yawmil akhir mutum da bai imani da Allah ba bai imani da ranar kiyama ba inda dukiyar duniyan nan gaba ɗaya mallakarsa ne ya kyautar ya sadakar ba shi da lata ɗan wuta ne a gobe kiyama to saboda haka a san da wannan wannan yana ɗaya daga cikin kurakuran da mutanen mu suke tafkawa ba a shigo da waɗanda ba musulmai ba arna kafirai cikin harkokinmu na addinin musulunci wannan daman nema da aka bayar ake shigowa domin leƙen asiri suka ga wasu arna sun zo da taimako na abinci na kayan waye kayan waye da atumfa da magunguna da sauransu domin su yi leƙen asiri cikin musulmai su san sirrin su san asiransu wannan yana ɗaya daga cikin kurakuran da ake tafkawa a sanadiyar son duniya da son abin duniya saboda haka idan munafiki ya gina masallaci manzon Allah ya ce a ji a rusa wannan masallacin bayan an rusa wannan masallacin yace duk wanda ya yi mushin jaki ya yi mushin rago to ya ɗauki wannan mushin ya jefa cikin inda aka rusa wannan masallacin to yaya kuma masallacin da kafin ya gina masallacin har Allah yake cewa manzo za ta kofi abadan masallacin da waɗannan munafukai suka zo suka gina karka kuskura kai sallah a ciki har Allah subhanahu ta'ala ya fallace su manzo Allah ya zo ya sa aka rufe wannan masallacin aka mai da gun masallacin jinji inda za a dinga zubar da bola za a jefar da mushin jaki mushin akuya wannan munafiki ne ya gina ya gina masallaci to yaya kafiri sab kuma shi munafiki dine la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i ba in tai daɗi ɓangaren musulmai shi musulmai ne ɓangaren arna tai daɗi shi kafiri ne ba wannan bane munafiki to yaya kafiri sab kuma in ya gina masallaci nukar da shi za yi ƙasa inda na munafiki a rufa saboda haka a daina cakuɗa matsalolin addinin musulunci a daina shigo da arna kafirai cikin ishu da lamurrukan mu namu na addinin musulunci na mai tambaya ga gana cewa wai malam mutum ne ɗan shekara goma sha biyar sai ɗau azumi ya karya da gangan ya matsayin ɗan shekara goma sha biyar Eh, adadin shekaru shekaru ne na balaga shekara goma sha hudu zuwa sha biyar yaron da ya kai shekara sha hudu ya balaga ya zama mukallan alamomin balagan nan sun fito da tare da shi ko ba su fito ba saboda akwai balaga a alama akwai balaga kuma a shekaru shi ya kai na shekaru saboda haka ko sallah ko azumi duk wanda ya bari wajibi ne ya zo ya rama dole ya rama baya hukunci yara kanana shi yasa koyaushe muke ba wa iyaye shawara cewa yara training su ake tun suna kanana a ibadu shi yasa manzo yake yaro dan shekara bakwai a fara umartansa da sallah lokacin sallah na yi iyaye su yi alwala tare da su su kama hannu su je masallaci tare da su su je masallaci idi tare da su su je masallacin juma'a tare da su wuraren alkhairi irin wannan gun tafsiri su je tare gun zikirin juma'a su je tare gun wazifa su je tare ana training nashi ana sabar masa tun yana kankani in ya kai shekara goma kuma da kansa bai dau alwala yayi bai dau buta yayi alwala ba da kansa bai bai bai tashi yayi sallah ba ba tanadi gudanar da zana zana shi menene duka wannan ana so a horar da shi a koya masa domin haka sahabban manzo Allah idan Ramadan ya shigo sukan training din yara kanana da azumi misali yara in suna breakfast karyawa a karfe 8 sai a cikin ta karyawa su misali zuwa karfe 10 haka in suka nema za ki ai ba a gama ba a hada su da abubuwan wasa kare ko motar roba ko mai abubuwan masu da za su yi da shagaltar da su kaga an kara musu awa biyu kenan takwas zuwa goma gobe kuma a ki kawo musu shiryawan ma gaba daya sai a dau abincin rana a basu kamar sha ɗaya ko sha ɗaya sha ɗaya da rai rana na farko sun yi azumin awa biyu rana na biyu sun yi azumin awa uku ko awa huɗu wataran za su kai har da asar wataran ma yaro in ya shagalta da ya samu kayan wasa masu gamsar da shi ma sai ka ga ayyuka da baki tare da shi bai ma san da yayi azumi ba haka ake tireni din yara kanana harkan azumi haka harkan Allah to amma yau yayi zai kasance iyaye ba ruwan su da tarbiyyar yaran su sai tarbiyyar matan su haka ga mata a cikin gida ba san wankan janaba ba mata a cikin gida ba su san hukunce-hukuncen jinin jiki yaushe ne yake zuwa yaushe zai yanke mai bambancin jinin haila jinin istihada ba su sani ba wataƙila kuma mijinsu yana na a ƙofar gida yana koyar da risala ko izziya ko samaru dani ko askari matan kuma a cikin gida ko bambanci tsakanin haila da istihada ba sa iya yi wannan yana ɗaya daga cikin kurakuran wannan zamani musamman bangaren mata yara misali akan cewa akwai makarantu da za a tura su su koyi addini a ciki matan aure kuma fa musamman ga waɗanda ba su yi karatu da ba aka aurar da su a ina za su koyi addini to domin haka ne dole ne iyaye su kula da 'ya'yansu dole ne su kula kuma da matansu wannan ne za su kubutar da kansu da kawukansu daga shiga wuta kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ku kiyaye kanku kare kawukanku da iyalanku gaba ɗaya daga wuta kar ka zo kai kiliyarin din kanka gobe kiyama komai naka ya ka gama zaka shiga zaka shiga aljanna ka takardanka a hannun dama ɗanka ko ƴarka ko matarka duk su kawo maka cikan a hana ka shiga aljanna هؤلاء أضلونا فآتهم في فضل النار قال لكل ذئب ولكن لا تعلمون دايا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا رسوله قالوا ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا اتهم بشيء من العذاب saboda haka idan ka shirya kanka bai shirya ka shirya matarka ba shirye ba ce ba ta sallah cikin gida ba ka sani za su kawo ma baraka da shi ka sa gobe kiyama saboda haka iyaye harkan tarbiyya abu ne gaya yana gani musamman yanayin zamanin da ake ciki ‘yan mata da samari gaskiya ya kamata iyaye su mai da hankali sosai a kai wani sharifa zai mana addu'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh